بنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عباد الله الليل والنهار يقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود الأيام تمضي والأعوام تنقضي والآجال تنتهي عباد الله ها أنتم ودعتم آما من عمركم ومضى بما أودعتموه من أمل فمن وجد عند ربه خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والعبد نصيبه من الدنيا عمره ربحة وخسارة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معاشر المسلمين في غرة هذا العام الجديد احمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة دين الله الحق وصراطه المستقيم تمسكوا به قلبا وتقالبا ولا تبغوا سواه قال تعالى أفغير دين الله يبغون وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إخوة الإيمان إن الحب والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما جاءت بذلك الآثار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا انتقضت تلك العروة فلا تسأل, فلا تسأل عن محل الإيمان من أهل الزمان قال العلامة ابن مفلح حاكيا عن ابن عقيل رحمهما الله تعالى قال إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإن منظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله على إسلامكم وسنة نبيكم ولا تتخذوا أعداءهما إلا أعداء فقد حذرنا الله من موالاة الأعداء من اليهود والنصارى والملحدين قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل تعوذوا بالله من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الأمة الغضبية أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة الأنبياء قتلة الأنبياء والصالحين أكلة الربا والرشوة أخبطوا الأمم طوية وأرداهم سجية أبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة بيت السحر والكهنة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وتعوذوا بالله من طريق الضالين وهم النصارى المصلفة أمة الضلال وعباد الصليب الذين صبوا الله مصبة ما صبه إياها أحد من العالمين ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يجعلوه أكبر بل قالوا فيه ما كادت السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا حرموا الحلال وحللوا الحرام فسبحان ربك رب العزة عما يشركون وتعوذوا بالله من الفرق الضالة المتوعدة بالنار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها والرافضة من أشدها بدعة وضلالة لنشأتها الغريبة في الإسلام وبعد عقيدتها عن حقائق الإيمان لذا حذر علماء المسلمين سلفا وخلفا من الرافضة أشد ما يكون التحذير وضموهم بما لم يضموا به طائفة أخرى وما ذلك إلا لما اطلعوا عليه من عظيم خطرهم عن الأمة وبعدهم عن الإيمان إخوة الإيمان تجمعوا ضد أعداء الله وأعداء رسوله وأعدائكم مقبلين إلى الله موحدين ومتبعين صابرين محتسبين ومستعدين بما استطعتم به من قوة قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد وانا مسلمين masu albarka a wannan yini namu na juma'a mai albarka yau muna biyu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau ta koma tana da shekarar 1447 a gida miladiya kuma yau 27 ga watan shida shekara ta 2025 wannan khutba babban sakon da ke cikinta al'amura ne guda hudu ko guda biyar abu na farko dai mun yi tsokaci akan shuɗewar wancan shekara da kuma farawan wannan shekara shekara ta 1446 ta wuce shekara ta 1447 ta sako to yanzu ko dai ya zama gare ka ko a kanka abin da ka aikata a wancan shekara yana nan ya zama lamuni a kanka Allah ya rubuta shi ya taskace shi mala'iku sun shaida gaɓaɓɓen jikinka ma sun shaida kuma akwai ranar bincike da hisabi a kai ranar tashin alkiyama wanda ka zalunta suka yi Allah ya isa ko da kai ka manta yana nan an taskace shi a gaban Allah akwai bibiya da bincike yanzu abin da ya rage shine mai ka aiwatar a wancan shekara da me ka fuskanci wannan shekara alhamdulillah tunda kana da sauran numfashi ko da ka kuskure a bara to tun duku-dukun wannan shekara sai ka zabar ka tuba kai istighfari ka koma ga Allah ka rungumi Allah subhanahu wata'ala shi kuma Allah baya tozarta waɗanda suka rungume shi abu na biyu kuɗuban ta yi kira akan riƙo da addini da bin tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kam kam domin babu wani shakka babu wata tababa cewa wannan ita ce kadai hanyar cin nasara duniya da lahira wanda ya riko da addini addini na gaskiya ya riko da sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsaftatacciya tsarkakakkiya bai raba kafa ba bai bi can hagu da dama ba todar ya tafi akan wannan farar hanyar miƙaƙƙiya da babu tudu da kwari a cikinta babu kwazazzabai a cikinta babu duhu a cikinta haske ne tar daga nan har tashin alkiyama wanda Allah ya masa gamdakatar ya rike wannan to ya yi farko da cin nasarar duniya da cin nasarar ranar tashin alkiyama ya samu kariya daga fitintunu da sharrora da shubuhohi da sha'awoyi waɗanda suke zarce ma al'umma a rayuwarsa da addininsu da haka ya'yan uwa mu riko da addini kada mu sakaci kada mu rena addini kada mu ɗauki addini rakwa-rakwa inda ya mana daɗi nufi inda bai mana daɗi ba mu watsi da shi kada mu kyala sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama kada mu bari shubahohi da bid'o'i su zo mun kuma mu rike su ko dai saboda sarrai ko kuma saboda jahilci mu fi tsaya mu gane addinin nan da kyau mu samu tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama mu makalkale mata mu taune ta da ma'aunan mataunan mu kamar irin shawaran da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu abdu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin fin nar Allah ka tsare mu daga azabin wuta da kuma ayin tabewan duniya da na lahira abu na uku wannan hudu ba ta yi batu akan nisancan makiya Allah da taka tsantsan da makiya Allah kafirai in ridda ko dai su zama waɗanda suke daga wajen addini kai tsaye kamar yahudu da kirista ko kuma su zama waɗanda suka shigo rigan addinin amma aƙidunsu na kafirci da munafinci ya kuma bayyana a cikin al'umma kamar ‘yan shi'a. To, wannan huɗuba ta yi batu a kan cewa lallai al'umman musulmi mun taka tsantsan da waɗannan gurɓatattu. Kada mu bi tafarkinsu a cikin rayuwarmu ballantana a cikin addininmu. Addinin musulunci cikakken addini ne. Addinin musulunci baya gayyatan baƙo. addinin musulunci baya neman wani shege daga waje halattattun ƴaƴa yake nema don haka tafarkin yahudu da kirista tafarki ne baƙi batattu kafirai waɗanda suka kan gare ma Allah subhanahu wata'ala har a cikin khutban ya yi bayanin kaɗan daga cikin sifofin yahudu da kirista wanda duka waɗannan sifofi addinin musulunci ya gaya mana a cikin littafi da kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yahudu su ne al'umman da Allah ya fushi da su qur'ani ya bada wannan fa ba'u bi ghadabin ala ghadab Allah ya fushi da su fushi akan fushi al'umma ne waɗanda yake sannan nu wurin ƙarya wurin kirkirin kire su jingina ma mutum yaudara da makirci da kauce ma shari'a ta wayau su ne suka kashe annabawan Allah suka kashe salihan bayan Allah duk Qur'ani ya tabbatar da wannan su ne ƴan cin riba da cin rashawa su ne mafi gurɓacewar al'ummomi gabaki ɗaya wurin ɗabi'a su ne mafi lalacewar al'ummomi gabaki ɗaya wurin halaye su ne al'umma mafi nisa daga rahamar Allah mafi kusa daga azaban Allah cincirin dai gidan sihiri da bokanci kenan ba sa tsare ma mummuni zumunta ko wani alkawari duk wanda ya rabu da su in dai ba cikin su yake ba babu tausayi babu wani haƙƙin da za su kiyaye masa haka nan duk wanda ya tarayya da su ba za su yi masa adalci ba ba kuma za su ba shi haƙƙinsa ba haka nan wanda ya cakuɗi da su ba shi da aminci ba shi da natsuwa da kwanciyar hankali kai su ne dai Allah ya siffanta mana su cewa man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa wa ghadiba alaihi Allah ya fushi da shi wa ja'al minhum alqiradata Allah ya sanya birrai a cikin su wal khanazir da aladu bi ma'ana Allah ya maida halittun waɗansu daga cikin su birrai da aladu shi ne waja'al minhum alqiradata wal khanazir wa abada taghut su ne masu bautan taghutu sai Allah ce ula'ika sharrun makanan waɗannan cikin talakai kaf su suka fi kowa mummunan matsayi wa aballu an sawa isabe kuma su suka fi kowace al'umma ɓacewa da kan tafarki madaidaici to haka nan kuma kiristoci su haka Allah ya gaya mana sifofinsu Allah ya gaya mana cewa su ne almusallita waɗanda suka ɗauki Allah ɗayan uku wai Allah ɗayan uku ne wata Allah amma ya ƙulin kafiruna zalimuna suka jingina ma Allah ɗa, suka koma suna bautan cross ba bautan Allah ba. Kirista su ne suka zagi Allah zagin da yake babu wani cikin talibai da ma Allah irin wannan zagin. In dai ba irin zagin da ‘yan ɗariƙan haƙiƙa suke yi a yau ba, su ne suka zagi Allah. Idan kai la'akari da sotin abin nan sotin ƙulhuwallahu, ƙulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wannan sura ita ce ɗaukan ɗaya bisa uku na alƙur'ani saboda ana magana akan Allah ne da sifofinsa da ɗaukakansa da cancantansa da abubuwa da shafi Allah to kirista gabaki ɗaya sun ƙaryata wannan sun kore sun kore ma Allah kaɗaici sun ce Allah yana da ɗa sun ce ma Allah uku ne sun ce Allah yana da mata duk wani abin da Allah ya tabbatar ma kansa a wannan sura mai albarka kirista sun kore ma Allah da haka sun yi ma Allah zagi zagin da yake ba a yi ma Allah ba ba su ɗauki Allah shi ne mafi girma ba a cikin wato ainihin samammun abubuwa don haka wannan ya sanya suka rika gaggatsa magana ga Allah maganan da yake idan suka furta ɗa daga cikinta sai sammai ga baki ɗaya guda bakwai sun girgiza za su tarwatse ƙasa za ta tsatsage duwatsu za su farfashe saboda irin abin da suke jingina ma Allah su ce Allah yana da ɗa, Allah yana da mata, Allah ya riƙe abokin tarayya. Wannan abu baya ma Allah daɗi, sammai sukan kusa su tarwatse, ƙasa ta tsatsage, duwatsu su farfashe saboda an jingina ma Allah wannan. Kirista su ne al'umman nan da suka haramta halal, Allah ya halasta su suka ce haram, kuma suka haramta halal, Allah ya haramta suka zo suka halasta makawunansu. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم kai tsarki ya tabbata ga Allah wato tsarki da buwaya sun tabbata ga Allah akan abin da waɗannan kafirai suke jingina ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan duk kishiyoyin addinin musulunci ne ta waje to haka nan kuma ya wajaba mu nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da kishiyoyin addinin musulunci amma da rigan cikin gida ƙungiyoyin bid'o'i musamman dai ƙungiyar shi'a wacce ita ce manzon Allah sassan dama ya gaya mana cewa musulmi za su rabu gida saba'in da uku duk cikansu tarkacen wuta ne sai dai ƙungiya ɗaya aka tambi annabi wace ce wannan ƙungiyar ya ce waɗanda suke akan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina bi ma'ana ahlus sunnati wal jama'a su kadai ne suka cire tuta suke bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sun takaita biyayyarsu ne akan shehunne da malamai ba ba kuma sun takaita biyayyarsu ne akan imamomi ba limamai a'a su biyayyarsu ga Allah ta karkashin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa duk abin da ya faru ahlus sunna sai ce kawo dalili ina qur'ani ina hadisi hadisi ya zo da shi mene sahabbai suka fahimta bi ma'ana su suke bin addini irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa suka gudanar da addini. Su ƙoƙon shi'a su suna cikin waɗancan tarkacen ƙungiyoyin da manzan Allah ya musu alƙawarin wata tun a duniya. su ne waɗanda suke akan wutan jahannama akan gadon wutan jahannama suna kiran mutane zuwa gare ta wanda ya ganganci ya amsa musu jefa su cikin ta za su yi malaman musulunci sun tsawatar sun tsawatar matuƙa akan ƙungiyar shi'a alhamdulillah nan gurin mun zo mun taɓa yin kuɗi ba akan shi'a bai wuce watanni kamar takwas zuwa tara ba duk da kasancewa ba mu ƙare shi bayanan ba malaman musulunci sun tsoratar akan ƙungiyar shi'a saboda irin dasisan da suka tuso shi a cikin musulunci saboda irin nisan aƙidansu daga haƙiƙanin imani kai al'amarin shi'a dai malaman musulunci sun tsoratar irin tsoratar wanda yake babu wata ƙungiya da malaman musulunci suka tsoratar akan binta kamar ƙungiyar shi'a saboda irin miyagun aƙidunsu da irin matsanancin haɗarin da suke da shi akan al'umman musulmi da kuma irin yadda suke da nisa daga addinin musulunci da haka ‘yan uwana musulmi mu tattaru ga baki ɗaya mu tattaru ga baki ɗaya mu fuskanci waɗancan abokan gaba waɗanda yake su ne maƙiyanmu maƙiya Allah da manzansa mu sani cewa ma'aunin imani a wurin al'umma ba shi ne yadda suke cincirin da zuwa wurin masallacin juma'a ba kamar yadda al'imama ibn muflih a cikin littafinsa al'adabu shar'iyya al'imama ibn muflih ya nakalto daga al'imam al'imam ibn aqil alhambali al-baghdadi shi al'imam ibn aqil ya mutu hijira na shekara ɗari biyar da goma sha uku ya ce in kana son ka gane yadda musulunci yake da matsayi a cikin zukatan mutanen zamaninka to kar ka kalli cincirin dangon su masallacin juma'a ko masallacin kamsu salawat karka kalli yadda suke daga sauti in sun je arafa ko muzdalifa labbaik allahumma labbaik yace ba da wannan zaka gane yadda musulunci ya zauna a cikin zuciyarsu ba ka kalli irin yadda suke matsan makiya addini makiya shari'an Allah to idan mun fahimci wannan da kyau ya uwana musulmi sai mu gane kenan cewa waɗannan ƙungiyoyi ko dai waɗanda yake na kafirai waɗanda suke daga waje ko kuma waɗanda suke daga cikin gida amma makiya addini ne to ya wajaba mu taka tsantsan da su mu roki Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin su da makircin su da duk wani abin da suke shiryawa na kasar addinin musulunci da taɗiye musulunci da musulmi da mai da su baya to sai mun nemi taimakon Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya tsare mu daga makircin su abu na uku shine zamu tsokaci akan rigiman da ke faruwa tsakankanin Yahudawa da Iraniyawa a wannan zamanin duk da kasancewa kwana biyun nan ina tsammanin an tsagaita wuta to amma ya kamata mu ɗan yi tsokaci a takaice kuma a gurguje kasancewan wannan lokacin ba zai ba da dama a fito da komi filla filla ba saboda karancinsa abu na farko da muke so kowane musulmi ya gane shi duk wata rigima da kaga an taso ta ita ta a gabas wato a gabashin duniya to ka fahimci cewa wannan fitinan tana da alaƙa da tashin alkiyama yana daga cikin fitintunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi batun cewa za su faru ba kwanaki mun mun yi magana akan alamomin tashin alkiyama duk da kasancen shi ma ba mu kai karshen shi ba da mun kai karshe ko kuma da mun yi bayanin duka da ka ji irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'umma cewa fitintuni za su faru a gabas kuma waɗannan fitintunin su ne za su faru daga nan har tashin alkiyama wanda kuma waɗannan fitintunu tun daga kashe sayyidina Uthman bin Affan wannan mabudin fitinan ta riga ta buɗe shi yasa fitintunu sun ta faruwa a gabas ta tsakiya tun daga kashe sayyidina Uthman aka zo yakin Jamal aka zo yakin Siffin aka zo yakin Hurra aka zo a nan gabashi ne aka samu waɗanda suka fito suna tutuyar su ma annabawa ne irin su Musailamatul Kazzab irin su Al-Aswad al-Ansi da makamantansu daga nan ne duk wata ƙungiyar bid'a da ka sani ta kirkiro khawari shi'a batiniya mu'tazila jahaniya duk waɗannan tarkacen ƙungiyoyin na bid'a duk daga gabas ta tsakiya suka fito sannan matsalanta ta abin da ya faru shekara ta karni na bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama babban fitinan da ta addabi duniya to duk sun bayyana ne a gabas ta tsakiya sannan fitowar dujal manzon Allah ya bada labari ta garin Asfahan ne garin Asfahan wanda ke cikin ƙasar Iran a halin yanzu duk manzon Allah ya bayani cewa waɗannan fitintunu in suka faru daga nan tazarci ne har tashin alkiyama so da haka kada wata fitila ta faru a gabas ta tsakiya wai wani abu ya rika baka natsuwa da kwanciyar hankali ko kana dariya ko kana tafi wallahi kai dai yi fatan Allah ka samu wani lafiya abin da nake so a gane abu na biyu shine waɗannan suna daga cikin alfitan ma'anan alfitan su ne manya-manyan al'amura da za su faru masu ruɗu masu bala'in wahalan fahimta wanda yake duk ba mutum mai ilimi ba wanda ya ilimin kuma wanda ya san ilimin tauhidi ba zai iya tantance wannan fitinar ba in dai dan ɗan ilimin cikin cokali ko mutum yana da ilimin lura yana da ilimin yana da ilimin furu'a wallahi ba zai iya tantance irin waɗannan matsalolin ba abin da ake kira fitina manya-manyan al'amura masu rudani wanda gaskiya kasance kuɗi da ƙarya tantance ta sai ne ilimi na gaske na kirki zai ci kuɗi da na gaskiya da da na banza tantance wancan da wancan sai masu ilimin gaske waɗanda suka samu haske daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa muke so jama'a mu tsaya mu nutsu da kyau mu fahimci wannan yaƙi da ke faruwa wannan wani irin yaƙi ne abu na farko ka gane cewa fa ba yaƙi ne tsakankanin ƙarya da gaskiya ba yaƙi da yahudu da iran ba yaƙi ne tsakankanin gaskiya da ƙarya ba ballantana kafa'an mu rufe ido mu ce mu muna tare da gaskiya yaƙi ne tsakankanin ƙarya guda biyu yaƙi ne tsakankanin ƙarere guda biyu duk da kasancewa babu babu mamaki mu karkata zuwa ga wata ƙaryar saboda muna ganin ta fi sauƙi amma ba yaƙi ne tsakankanin gaskiya da ƙarya ba ballantana yanzu ka ce to ai ana yaƙi ne tsakankanin musulmin duniya da yahudu ko kuma ana yaƙi ne tsakankanin musulmin duniya da kirista a'a yaƙi ne tsakankanin ƙayyari guda biyu to kai ne ya kamata ka ɗauka shine duk yadda aka kai aka komo kai bakin ƙoƙarin ka kar ka faɗa cikin fitina kar kuma ka jefa wani cikin fitina me nake nufi duk iya yadda wannan yaƙin ta kai ka kaɗawanta to kai bakin kokari kai aqidarka ibn qur'ani da sunna yana nan bai girgira ba daga lokacin da ka fara tsarkake masu gurbatattun aqidu ko ka fara tsarkake al'umman yahudu ko kirista to a lokacin nan kai ma ka fada cikin fitina idan Allah ya misali ya kaddar Iran sai ta galaba haka muke fata Iran ta galaba akan al'umman yahudu duk da kasancewa ita ce babban yarta shi an ci babban ƴan yahudu kenan to ɗauka sai suka yi galaba to amma aka yi rashin dace kai kuma a lokacin nan aƙidanka ta gurɓace to wallahi gara a ce yahudu su yi galaba akan iran kai kuma aƙidanka tana nan tsaftatacciya ka sadu da allah saduwa ta kyau da ka kai taka tsantsan kar ka je kai ta tsarkake maƙaryata abin da yake tun daga zamanin sahabbai suke tsine musu suke allah wade da su yau kuma ka zo kana tsarkake su kai dai za mu karkata zuwa ga ƙasan Iran la'akari da abu biyu na ɗaya dai akwai yiwuwan ƙasan Iran ai ba ƴan shi'a ne kaɗai ba akwai musulmi masu riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka suna kusa da mu kenan sannan abu na biyu zamanin annabi ma akwai munafiƙai a gidan shi bi ma'ana a kusa da shi har sahabbai suka roƙi manzo Allah ba mu dama mana mu kashe su baki ɗaya annabi ya ce a'a mutanen waje ba za su gane ba sai su ɗauka annabi yana kashe sahabbansa bi ma'ana ana iya samun munafakai munafakai kuma kowa san kafirai ne amma ga su a cikin majalisan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da qur'ani ya fallasa su ya fayyace su ga sunan da sifofin su to irin wannan mu ma za mu haƙura da Iran a cikin da'irar mu ba don mun yarda da aƙidanta ko matafiyarta ba ko kuma abin da take kai na addini amma dai fatan mu ta rinjayi al'umman yahudu duk da kasancewa mun san idan ta gama yaƙi da yahudu to zuwa gurin wa za ta dawo wallahi ba ma ta ba ba cewa mu za ta yaƙa saboda idan ka ɗauki irin ta'addancin shi'a a da da yanzu akwai waɗansu kasa-kasai da aka yi na san an fitar da su da yawa a waɗansu lokuta a baya aka rika faɗin ta'addancin shi'a tun shekara ɗari ɗari takwas ɗari tara da suka wuce har ya zuwa yau ɗin nan wanda muna da masaniyar sai da suka je suka kakkashe musulmi a ɗakin ka'aba suka ɗauki hajar aswad suka mai da shi cikin daularsu sai da ya samu sama da shekara ɗari uku wai sun kwace hajar aswad sun mai da shi ƙarƙashin daular fatimiyya kuma ko a duk kuɗin nan a kwana-kwanan nan shekara ashirin da suka wuce an kama in shi an iran sun shiga ƙasar saudiya wannan wani abu ne wanda yake ba ni na faɗe shi ba duk wanda ya bincika a tarihi zai sai sun shiga ƙasar saudiya da sinadaran haɗa bama-bamai da aka tambaye su bincike bincike sai suka ce za su tada wannan bam ɗin ne a maka an yi wannan kuma sun tada bam a garin madina shekara kamar hudu kenan ko biyar da suka gabata duk wanda yake bibiya ya san wannan sannan kuma turmitsatsi da aka samu shekara kamar shida ko bakwai duk ɗan shi a suka haifar da shi kai a tarihi dai babu wani wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi wanda za ga an haifar da yaƙi a ciki face sai kaga 'yan shi'a suna da rawa mai ƙarfi da suka taka a ciki yadda aka rusa iraki hannun 'yan shi'a ne yadda aka rusa libya hannun 'yan shi'a ne ƙasan abin nan dimash sham syria shugaban ta ɗan shi'a ne wani irin ɗanɗana kuɗa ne da asabtarwa bai ma al'umma ba har wani irin biological weapon ya amfani da shi ya rika sa jikin abin nan jikin mutane yana zaganyewa sannan in ka ɗauki ƙasan abin nan Yaman Kufawa Husiyun su ne suka karye ƙasar Yaman har yau Yaman ta kasa zama lafiya haka nan kai in ka zo Najeriya wanda suka haifar mana da wani irin yaƙi wanda ba su taɓa zanga-zanga da wani shugaba kafiri ba duk wanda ka ga yan shi'a suna mishi zanga-zanga to musulmi so ta'addance shi'a a da da yau ba ƙoliyi bai to muna da yaƙinin cewa idan sun gama da yahudu to za su dawo kanmu da haka kai ma ka sa wannan a cikin tunaninka ka sa wannan a cikin tunaninka kai wannan ya fita daga cikin tunaninka to sannan mu sani cewa galibin yaƙe-yaƙen da ke faruwa a duniya a yau kowa da irin manufarsa mun tabbatar da cewa iran ba tana yaƙi da yahudu don yahudu sun ƙi sallah ba ne tana son su rosi sallah don ita ma ba ta sallan aiki ba tana yaƙi da yahudu don Yahudu ba ta son annabi da sahabbansa da matan annabi, amma ita tana son annabi da sahabbai da matan annabi da aka burta yaƙi Yahudu bane. Yaƙi ne kawai akan yanzu waye babba, waye yake da girma, da aka a yau a duniya mai girma shi ne wanda yake da abin harbawa. Da ma manzon Allah ya gaya mana ala innal quwwatar ram. Wato abin harbi kawai shi ne ƙarfi a duniya. Haka manzon Allah ya gaya mana tun shekara dubu da ɗari hudu. To a yau wanda ke da makamin nukiliya shi ke da ƙarfi. akan wannan idan Amerika ta bai Rasha za ta samu makamin nukiliya za ta yaƙe ta don ta hana ta kuma duk kafirai ne idan Rasha ta bai Ukraine za ta mallake wani makami za ta yaƙe ta don duk kuma kafirai ne idan yaƙe yaƙe ne wani tsakankanin Amerika da China Amerika da kaza Amerika da kaza Ingila da Amerika duk akan menene ai ba akan addini bane akan ƙarfi ne da girma so akan wannan idan Isra'ila ta ga cewa Iran za ta mallaki makami ne da makami na ƙare dangi za ta yaƙe ta domin kada ta zama barazana gare ta za ta yaƙe ta don kada ta zama barazana gare ta in ta gama fa sai kuma ta je ga Pakistan daga nan sai sauran ƙasashen da ake ganin akwai ɗarsanan wato ainihin iya ƙera makaman nukiliya so da duk yakin akan wannan ne yaki ce ta siyasa ba yaki ne wanda ke da alaka da addini ba ta gurin Iran ko da ko su Yahudu suna ganin sun gama zaizaye kasashen musulmi duk sun karyata wata ƙasa sun karya ta to za su karya Iran za su karya Pakistan to daga nan sai ya kasance kuma su suke da bakin faɗi a duniya ga baki ɗaya amma ita Iran mun tabbatar da yakinta ba na addini bane tsakankanta da Isra'ila ba na addini bane so shi yasa yake da bukatun sai musulmi ya zauna ya nitsa da kyau kwarai da gaske sannan ya gane irin yadda wannan yaƙi ya fuskanta a ƙarshe saboda yanayin lokaci kamar yadda muka faɗi wato zani ta'aziyan rasuwan ƴan uwanmu musulmi waɗanda arna maƙiya Allah shi yasa muka kawo magana akan annasara maƙiya Allah suka tare mana su a Jos suka kashe mana mutum goma sha biyu ba cas ba as ba laifin tsaye ba na zaune ba su ci musu ba ba su sha musu ba ba su zubar musu ba kawai hanyar wucewa yau ku kama mutane ku sare su ku datse su ku zubar da jininsu ba jaki kamar masu irin wannan ɗabi'a ba masu ɗabi'un aladu kamar masu irin wannan ɗabi'a baƙar ƙiyayya na addini ya rufe musu ido kuma aka yi rashin dace a cikinsu ba dattawa ina nufin dattawa na shekaru ma dattijo shine wanda ya kai shekara hamsin sittin yana da hankali duk mahaukata ne jahilai babu manya manya ina nufin malamai a addini ko kuma a sarauta babu wani sarkinsu da zai ce abin da kuke yi nan ba daidai ba ne ko wani malami na addininsu ya ce abin da kuke yi nan ba daidai ba ne duk tarkace jakuna da aladu ne aka tara harshensu ɗaya matafiyansu ɗaya ra'ayinsu ɗaya abin da ɗaya daga cikinsu ya yi to duk cikinsu ne suka haɗa baki suka yi waɗanda suka kashe musulmi Allah ya tsine musu albarka kuma mu musulmi muna da haƙuri muna da haƙuri wallahi wannan ba shi ne na ɗaya ba ba na biyu ba ba na goma ba ba na ashirin ba arna suna ta'addanci ga musulmi musulmi ko miƙiya ce za ta rama ba sa yi muna fada mango a garin nan amma ba wani malami da ya ba da fata ya ce ku je ku farma arna ku rama babu saboda irin haƙuri da dangana mun muna sallama ma shugabanci amma su kuma shugabanni ba wanda suka rena sai al'umman musulmi yanzu Allah ya kyauta da a ce musulmi ne ya kashe mutum ɗaya da yanzu Amerika ta ɗauka kasashen kafirai na duniya duk sun ɗauka to amma tun da musulmi aka zubar da jininsu ba su da gata duk da kasancewa na ji mai girma gwamnan jihar kaduna yana bayanin ya kira gwamnan filato sun yi magana kuma ya lashe takobin ba zai bar wannan magana ba kuma har gaban shugaban ƙasa ya ji akan wannan magana to Allah ya mishi muwafaka Allah ya taimake shi mu ga an tsaye da adalci kuma rawan da ya taka akan wannan Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mishi kyakkyawan jagoranci na ji wani waƙe da aka tuturo waɗanda suke yi wasu na nuni akan wai yanzu su daina siyan barguna su koma su sai makami suna batun cewa wai yanzu jami'an tsaron ƙasan nan ba su kai yawan 'yan ta'adda ba da kar wani abu ya ba su tsoro waƙa suke yi su je su sai makami saboda su farma al'umman musulmi to shikenan mu ba mu tattali makami don mu yaƙi ba amma wallahi idan yaƙi ya kama wallahi za mu yaƙi za mu yi yaƙi idan yaƙi ya kama za mu yi yaƙi kuma ai an Allah ya tuna ku kalli yaƙe yaƙen da ya faru a baya musulmi ba su tattali makami don su yaƙe ku ba amma kun yi muku kashe musulmi 2000 2001 wane ne ya kwashi kashin shi a hannu to Allah ya kyauta amma dai shugabanninmu ku yi da gaske jinanan al'umma na wuyanku haƙoƙan al'umma na wuyanku duk wanda ya ci amanan da Allah ɗora masa tsakankanin shi da Allah ko al'umma ba ce mishi Allah isa ba to yau da kullum zai nuna mishi Allah isan al'umma ballantana in ya zo mutuwa ballantana kuma ranar tashin alkiyama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم امنا في اوطاننا واصلحنا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين